shafi na tara harfin dal دموع كرقراك اللجين تبرهن على سرك شوقي بينما الوقت موهن على هيكل فوق الغمائم قاصدا مزارك آل الناس خلقا وآسا محمد يا خير الأنام فما ترى لتيم شديد الهوب والمدح يوسن إلى جمعك المداهي ما وإنه أثير هوى لم يلف في الدار يتكن فكل شفيعا يا شفيع فكل من سواك فكير لشفاعة مؤلن وإني أرجوها بشير ولم أنا لا سببا غير الكبائر تؤلم أتيتك لا أرجو سواك محمدا وأنت مزوري أنت للخير معد بفارن بالبدهاء بالبيت تقبلا خليما رفيقا للجنان فيوزن فسن رسول الله طه مؤمنا فلم يكلي من عند غيرك مأمن أراني كغيري لا جاء عند بابكم وكل عظيم الصلاة كل يدندن أكرم دار العظيم حرف الدالي dumu'un shewa radiyallahu ta'ala anhu yace dumu'un ina fama da hawaye karakrakin lujaini masu zuba kamar kwararan narkakkiyar azurfa ina fama da hawaye da yake zubowa daga ido kamar kwararowar narkakkiyar azurfa na tubar hinu wanda take kafa hujja akan wanda bai sanni ba ala sidiki shauki ya fahimci tsananin gaskiya ta a bisa san annabi tubar hinu da take kafa hujja ala sidiki a bisa gaskiyar shauki kaunata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainamal waqtu bainamal waqtu mauhinu mauhinu eh bainamal waqtu mauhinu lokacin da dare ya tsala lokacin da dare ya tsala bainamal waqtu mauhinu tsakanin lokacin da dare ya tsala.
Ala haikalin gani akan jirgin sama.
Faukal gama iri.
Burbushin gizagizai.
Asidan na doshi.
Mazaraka.
Maziyartarka a Madinatul Munawwara.
Alan nasi.
Mafi ɗaukakar mutane.
Halkan.
A halitta.
Wa ahsanu.
Nan mafi kyawunsu a ɗabi'a.
Muhammadu abin yabo sama da ƙasa ya khairal anami ya fiyayyen talikai fama tara wai me kake ganin ya dace a yi litaimin ga bawa wanda ke horarren bawa shadidil hubbi mai tsananin soyayya na wai husinul madha sannan kuma wurin yabo ya iya eh ya rasulullah me kaga ya dace a yi wa bawa horarre abin kaskantarwa a cikin ƙaunarka me kaga ya dace a yi masa mai tsananin sanka sannan wurin yabo ƙwararre ne
almaddahu wato masu yabo na'am yunma a na'am ila jam'ika ila jam'ikal muddahu ya zuwa jam'iyyar masu yabanka yunma ake danganta shi
wa innahu zuwa jam'iyyar masu yabo gare ka na'am yunma ake danganta shi wa innahu wa innahu domin cewa shi asiru hawan ribataccen soyayya ne lam yulfa lam yulfa ba a taɓa samunsa ba yutqinu yana mai kyautata aiki kowane iri fi dahari matukar zamani banda ya banka eh san ka ya ribato shi yaki ni fursunan sojojin kaunarka ne eh kaunarka ta ciyo ni yaki saboda haka har ma saboda daurin da aka yi mun neman iya komai ba sai san ka kawai eh san ka ya daure ni so da ka ni duk abin da za a yi ni in dai ba san ka bane to ban iya ba eh kaunar ka kawai na iya Mm.
fa kulli ka zama wato fa kulli ka zama mai taimako na shafi'an mai ceto ya shafi'un fa kun shafi alli ka zama mai ceto gare ni na'am ya shafi'u ya annabi mai ceto fa kullu man siwaka duk wani annabi ba kai ba ranar alkiyama faqirun to ai talakanka ne lishafa'ati in dai an zo ceto mu'linu Ilu zai bayyanar cewa ba zai iya ba. Fakirun talaka ne ai, talakanka ne. Fa kullu man siwa ka duk wani annabi ba kai ba, fakirun ko kuma a eh, fakirun lishafa'ati mu'linu. Wato yana bayyanar da cewa shi talaka ne ba zai iya yin ceto ba nafsi nafsi abin da yake faɗi kenan.
wa inniya Sai dai cewa ni arjuha ina kwaɗayin wannan ceto naka.
bashirun Ya annabi mai albishir.
walam anal sai dai sababan kuma ban da wani dalili da na riƙe laha wanda zai sa ka cece ni gairal kaba'iri ban da manyan zunubai tu'lanu ga suna a fili kowa yana gani tu'ulanu ga suna an bayyanar da su kowa ya gani
ataituka a sai tuka na zo maka na la arju siwaka ana kwaɗayin wani ba kai ba muhammadan ya abin yabo sama da ƙasa wa anta mazuri kai ne abin ziyara ta anta ma'ajinu kai ne baramu lil khairi na alkhairi bifarana gani a garin makka bil badahai gani cikin kwaruruwan duwatsun makka bil baiti gani a gaban ɗakin allah takbalan ya rasulullah ka karbi qadiman hadimi ka rafiqan sa shi ya zama abokin tafiyarka fayuzanu saboda haka sai a yi masa izini lil jinan bai shiga aljanna eh sai an zo bakin mabal aljanna ya rasulullah ka fara tambaya aina ibrahim aina khadimul mustafa ina so kai haka dan kowa yake Mm, masu yan ƙananan maganganun nan a duniya duk kowa ya rike bakin ce ashe haka yake
fasilni Sadadani.
rasulallah ya ma'aikin Allah baha mai tsarkin zuciya mai shirye da halitta mu'ammanan mu'ammanan ka za- wato ka zama mai amintar da ni
falam yaku falam ya kuli ma'amana na'am ni ban da wurin amincewa ban da wurin ɓoyewa in zama cikin aminci min indi gairika a wurin wani ba kai ba duk wani in dai ba kai bane ce zai kai ni gidansa ya ɓoye to ni na san kawai yana so ya tona min asiri ne eh na guje wa nafsu da hawa da duniya na zo ina neman mafaka to duk wanda zai fakar da ni zan ga kamar zai je kira su ne ya tona min asiri amma kai kadai ne na san zaka iya ɓoye ni arani ina gani na ka gairi ina ganin kaina kamar sauran mutane na'am yanzu ban la garin cewa wai ni ne shehu ibrahim ni ne shehul islami ni ne gausul alami ni ne sahibul faida a ni ba na ganin haka a masoya ne suke ganin haka amma ni ina gani na kamar kowa
laji'an na fake inda a babikum bakin kofar ku ya rasulullahi wa kullum ga alhazai nan kowane ɗaya daga cikinsu azimus su'uli ya zo da manyan bukatu kullun kowannensu yudandinu yana daga murya yana wai dan aji murya shi kowa ya zo maka yana daga murya yana addu'a wai dan aji shi
bi mawqifi badrin bi mawqifi badrin la yazalu tadhakuri ila man gada ya zimara wa yumin أتيتك يا خير الخلائق موهنا أرجك توليني وهالي توسن وتشفي سقامي تجبر الكسر سيدي وتعفو عن سواء درى المهيمن مررت ببدر بالقريش برابق لمسجده والهر في القلب مكمن لك العد مني يا رسول فإنني أيبك حتى حين في القبر أدفن ربك ليلي وكيف لا ولا حسن إلا لحسنك يزعن عليك صلاة الله ثم سلامه أتاك قديم كاسر وهو مؤمن أنت أيا كنز البرايا نبينا صلاة وتسليم وإن ما أمنوا عليك صلاة الله سنة سلامه فما لي كنز لا معدن عليك صلاة الله ثم سلامه ولا أمل ينجى من النار متقن عليك مدى الأيام بما قال خادم دموع كركراك اللجين تبرهن بموقف بدرين na ci karo da filin da aka yi yakin badar لا يزال تذكري wato a tazakkuri tunani na la ya zalu ina zuwa badar tunani na bai gushe ba إلى من قدا ya zuwa wanda wurin wanda ya wayi gari يهم الزمار ana kiyaye alkawari ويؤمن ina amintar da mai tsoro ina zuwa badar annabi kawai na tunani sallallahu alaihi wasallam أتيتك na zo maka يا خير ya ji yan الخلائق halitta موهنا tsakar dare أرجيك ina kwaɗayi wato wato ina kwaɗayi daga wurinka ka تؤليني ɗaukar ka matsayina وتنسن هالي sannan ka gyara halina mabiya ake magana
وتشفي سقامي sannan ka warkar da cututtuka na تجبر ka الكسرى ɗora karyata سيدي shugabana وتعفو ka yafe عن أسواء daga miyagun ayyukan almajirai na المهيمن wanda ubangiji mai shaida aikin bayi دراها ya san su duk wani abu da ake yi wanda mabiyina ne ya rasulullah a yafe eh ai mun afuwa eh ba su suka yi ba ni nayi eh a yafe eh mana haji manya
مررت ببدر Eh, wani babban kai laifi ma ce ya zai ba ruwanmu ku kama shi amma shi wanda ya je gama zai ce ya rasu latini na yi haka shugaba na gaske shugaba na gaske Eh, wani shugaban in ka biyo shi in ya ce kara ya abu kai zai ce ba ruwanmu shi kenan ka kama gaban ka amma shi wanda ya zo kawai zai ce wata abu a suwa in da rahal muhaimmi ya rasu ka yabe Eh, miyagun ɗabi'un nan wannan manyan ayyukan nan tabargazan nan da almajirai na suka dinga yi din nan wanda ubangiji ya sani ba su suka yi bani na yi to wanzu Allah zai ce ba za a yafi ba ko kana ga zai ce ba za a yafi ba amma mana idan shehu ya tafi ya bar mu mun shiga uku ware kuwa to shi yasa ya tsaya tsayin da kace shi yayi kawai Mm, shi yayi mun gode Mm.
مررت ببدر marartu na ci karo ببدر da filin dagar badar نعم بالفريش na wuce furaishu برابق na wuce wurin da ake kira rabigu ba لمسجده su bane manufata manufata in je masallacin annabi والهر ga wato wani irin zafi مكمن na garwashin kauna mukumanu Na.
ya ɓoye في القلب a cikin kafan zuciyata
يا رب نعم لك العهد مني wato akwai alkawari daga wurina gare ka يا رسول ya rasulullahi ga alkawari nan daga wurina zuwa gare ka فإنني cewa ni أحبك wallahi ina son ka حتى ina son ka ina numfashi ba zan daina son ka ba hatta حتى- نعم حتى حين أدفن hatta hina udfanu Mm.
har lokacin da za a binne ni في القبر a cikin kabari na ba zan daina son ka ba
حبك son ka يؤرقني yana hana ni bacci malam ليلي tsawon dare na وكيف لا ya son ka ba zai hana ni bacci ba ولا Da حسن hali babu wani kyau baki daya إلا sai face يزعل inu ya sunku ya lihu da لحسنك kyanka mutum nawa suke kasa bacci saboda kyawun wasu abubuwa Hmm? to ni koya ba zan ƙi yin bacci ba saboda kyanka alhali duk wani kyau ya sallama wa kyanka
عليك صلاة Lahin الله Allah ya tabbata a gare ka ثم sannan سلامه amincinsa أتاك خديم wato a taka khadimun ga wani mai hidima ya zo maka قاصر mai takaita aiki وهو amma fa مؤمن ya imani da kai eh ga wani mai hidima ne ya zo ba aiki da amma imani ha ba malam imaninsa kawai in aka raba mutanen duniya ya ishe su
salatun wannan duka ladabi ne aikin ma akwai Mm, yana koya mana yadda ake wa manya ne yana koya mana yadda ake wa manya ne amma ba ka shi ibrahim ya wuce ya wuce wasa ya wuce tunani ne eh to salatun salatin Allah wa da taslimun gaisuwar ubangiji alaika tabbata gare ka aya kanzal baraya ya wanda shine taskar talikai nabiyana annabinmu wa innaka cewa kai ma'amanu cewa kai kai ne wurin amincewar bayi duk wanda yake neman amince ta wurinka
alaika salatullahi to kaga anan ne mutane suke yawo sai ya ce ai annabi sak kawai shi ma ba annabin yesu ba san da yawa annabi ka duba abin da ke cewa duk wani mutum da zai amintar da bayi in ba kai bane ƙarya ne sai annabi ya ce to kai kuma ka zama duk bayin da ke nema na karɓe su shikenan sai ai kuskure ko kai ne ka so mutum ka- mutum ya ɗauke ka aiki ka so mai gaskiya ya jaraba ka ta ko ina ga kai amintacce ne sai ce to shikenan duk abin da zan yi kai kawai shi kenan sai kai ka ce kai ba za ka je wurin shi ba kai dole sai mai gidan ka kare da yunwa kuwa don watakila ya yi girman da ba za ku taba haduwa ba wannan da aka wuce takabishin sai ku haɗu kuma abin da ya sa ake bin shi ibrahim duk waɗanda suka bi shehun sai a ga sun sa'ad da annabi waɗanda kuma suke cewa ba za su bi shehun ba su direct za ka iske ba kowa a bayan su sai yara da yan mata ba ka taba ganin kamili kwaya ɗaya yana bin su a kakan shirme ke yara da 'yan mata kuma jahilai wannan ko za ka ga shi jibri ma kan shi za ka ga shewa a tiku za ka ga shewa malar tijani za ka ga shewa mai hula za ka ga shewa sani kafanga za ka ga maulana shek ahmad ali abul fatih za ka ga shewa dayar usman bauchi shek modibo jilani shewa bakar cota shewa ali harazim gaggan waliyai waɗanda kai ka tabbatar waliyai ne to suna cire mara hula sai ku kuma sai ku guru yan yara wai ba ku yadda ba ka ji shirme da Allah wai yara wai ba su yadda ba ga manya ma wani yayi fa malamai sun yadda amma wai yara wai ba su yadda ba ku sha zaman ku Allah ya kiyaye to kai alaika Ladin salatullahi Allah ya tabbata a gare ka summa wannan salamun amincinsa famaliya kanzun ni ba ni da wata taska ta kuɗi la kai bar wannan zance wala liya ni ma'adinu ban da wata rijiya ta fetur ko rijiyar gwal annabi kawai eh walaliya kan la walaliya ma- ma- ma- ma'adinu ni ban da wani- wata taska ta kudi da na boye ko ban da wata rijiya ta mai ko ban da wata rijiya ta gwal ni annabi shine komai na
alaika lafin salatullahi Allah ya tabbata a gare ka summa sannan salamun amincinsa wala amalun ban da wani aiki yunji mutukalu na abin kyautatawa yunji wanda yake kubutar da mai shi minan daga nar shiga wuta
alaika alaika madal ayyami salatin Allah ya tabbata a gare ka matukar yau da gobe ma qala khadimun matukar mai hidima ya ce dumu'un ina fama da hawaye karakraqil yake lujayn zuba kamar kwararan zuban narkakkiyar azurfa tubarhinu mai kafa hujja akan ina son ka Mm.
har da kadrihin gidari lazim